musamman insha Allah wanda za a gabatar da ita a wannan bigire mai taken haƙoƙin alƙur'ani akan musulmi mana haƙƙin da alƙur'ani yake da shi a kaina da kanka menene haƙƙin da ƙur'ani yake da shi akan ɗaiɗaikun musulmi wannan lakca mai gabatar da ita shine a sheikh a akul fadil ahadul ahibba malam abdulmannan mahmud ibrahim shira daga jihar bauchi a nan tarayyar najeriya wanda ajiyan nan Allah ya kawo mana shi garin nan ya zo saboda wani uzuri sai muka ga dacewar mu haɗa wani abu mu haɗo mu haɗa mu yi ƙoƙari mu kawo shi nan gurin don mu amfana da abin da Allah ya bashi Bala Abdulmannan duk wanda yake a cikin jihohinmu na nan matuƙar yana harkar abin da ya shafi social media tabbas zai san shi kuma in dai kai ɗalibin ilimi ne za ka san shi falalolin da yawa amma ga kaɗan da gaske saboda mu yi koyi ba don mu faɗa shi ya ji daɗi ba mun sani a gurin Allah insha Allahu ya fi haka na farko malam abdulmannan mahaddacin alkur'ani ne kafa zalika fakhran kafa sannan na biyu mahaifinsa malamin addini ne a ƙasar nan shekaru talatin zuwa arba'in da suka wuce kuma har yanzu ana aikin da'awa malam mahmud ibrahim shira wanda aboki ne na shek ja'far mahmud adam da kuma Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria ko daga nan na tsaya kasan dai yana da girma a cikin karatu aminin malam guruntun ne sannan kuma bayan haka malam Abdulmannan ɗalibi ne a makarantar ainihin wato Darul Hadith na malam Albani musamman makarantar Albani Science International Academy wanda malam Abdulmannan a can yayi karatu shekaransa shida a Darul Hadith to kaga in dai ko shekara ɗaya kai a zarar hadisi ya kamata ka canja balle shekaru shida kuma malami ne da yake gabatar da hudubobi da wa'azozi da tafsirin alkur'ani shekaransa biyar yana gabatar da tafsiri duk watan ramadana yana da majalis na karatuttuka daban-daban da haka masu bibiyan karatunsa za ka gansu da dama telegram da kuma facebook da makamantan waɗannan kafafe da haka insha Allah ta'ala za mu saurari gwalagwalan kalmomi da ya zo mana da shi gashi nan matashi ne alherin Allah da ya kai masa ba sai na tona asirin ba amma insha Allah ta'ala za mu ji daga gare shi Allah ubangiji ya masa muwafaka Allah kuma ubangiji ya biya masa ɗayan bukata Allah kuma ubangiji ya sa ya fi haka ba tare da na cika ku da surutu ba daman nawa kan ba daɗi bari mu ji na masu abu insha Allah ta'ala malam falyatafaddal mashkuran ma'juran insha Allah yawa
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa maza da mata manya-manyan malamai na da suke kewaye da ni da kuma ɗalibai ‘yan uwana ina yi muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya da ya haɗa mu da wannan ɗimbin fuskoki masu albarka ba don komai ba sai don saboda tunatarwa da kuma jan hankali ga junanmu akan abin da ya shafi addininmu na musulunci duba da cewa na shigo wannan gari na gombe na kuma samu cewa ana gabatar da wannan daura ta alkur'ani aka kuma shirya cewa zan gabatar da wani abu aslan ni da abin da na so a ce duk wannan jeren giyan kwanakin da zan yi waɗanda suke gabatar da muhadarori nima zo yi musharaka in saurari muhadara kamar yadda na saurara a jiya to amma malam abubakar sadiq albani abokina amini na masoyina sai ganna a arhabo zo da ka sai ce to lallai ya kamata in zo in gabatar da muhadara a wannan waje a na so a ce da duk bayanan da malam albani ya yi da sai bayan na gama karatu kafin zai yi su in ma zai yi su din saboda ya yi bayanai da watakila idan na gama karatuna sai a yi kwamfiyarin da bayaninsa da abin da na faɗi sai ga sun sha bamban saboda ya yi ɗauko siffofin manya-manyan malamai da manya-manyan bayin Allah wanda kuma ya ɗora mun su to amma ya faɗa haka ne tafa'ulan bi ma'ana kyakkyawan fata ne yake min Allah ya sa mu kai zuwa wannan fatar zuwa wannan matakin kuma mu wuce haka muna roƙonka ya Allah abinda mutane suke gani na nagarta da nutsuwa a tattare da mu Allah ka sa matsayin mu a wajenka yafi haka Allah maɗaukakin sarki mana albarka to duba da cewa ana gabatar da daura ta alkur'ani to ya kamata tunatarwarmu ta zama tana da alaƙa da alkur'ani wannan ya sa na ɗauki maudu'i mai suna haƙoƙin da alkur'ani yake da shi a kan mu musulmi galibi mutane da yawa ba su san cewa wai alkur'ani ma yana da wasu haƙoƙi a kansu ba mutane da yawa ba san cewa alkur'ani na da wani haƙƙi a kanka ba idan aka ce wane yana da haƙƙi a kanka to abin da ake nufi fa shine in baka sauke wannan haƙƙin ba to ranar alkiyama wanan nan zai nemi haƙƙinsa a wajenka kuma Allah zai kwatan masa da kamar yadda muka sani in abokina na da haƙƙi a kaina ban sauke ba in iyayena suna da haƙƙi a kaina ban sauke ba in ƴaƴana da iyalaina suna da haƙƙi a kaina ban sauke ba ‘yan uwana suna da haƙƙi a kaina ban sauke ba, Allah zai tsaye da ni ya tambaye ni, ya kira iyayenka, ya kira iyalanka da ‘ya'yanka da ‘yan uwanka da yayyunka da abokanka da malamanka da ɗalibanka da kowa da kowa ya tambaye shi shin kuna da haƙƙi a kan wane in ya sauke ya tsallake in bai sauke ba kuma a bi masa a bi musu kadin haƙƙinsu to haka alƙur'ani yake alƙur'ani yana bin mu haƙƙi duk wanda bai sauke wannan haƙƙin ba alƙur'ani zai nemi haƙƙinsa a wajen shi a gaba ga Allah ranar tashin alkiyama muna karantawa cewa akwai waɗanda ba ma alƙur'anin ne zai kai su ƙara gaban Allah ba a wanda aka aiko shi da alƙur'anin shi ne zai kai su zai kai su ƙara gaban Allah saboda ba sauke haƙƙin alƙur'ani ba ubangiji ta'ala yake cewa wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura annabi sallallahu alaihi wasallama zai nuna wasu a gaban Allah ranar tashin alkiyama ya ce Allah ga wasu nan cikin mutane na da wane da wane da wane da wacce da wacce da wacce sun yi ma alƙur'ani ƙaura sun ƙaurace ma alƙur'ani ba ruwansu da ƙur'ani kwata-kwata ba su koyi ƙur'ani ba ba su iya karatun ƙur'ani ba ba su da alaƙa da ƙur'ani ko ta kusa ko ta nesa saboda haka annabi zai kai su ƙara gaban Allah ran tashin kiyama to ka suranta ka ga mafi girma mafi falala cikin bayin Allah ya kai ƙaranka saboda tozalta haƙƙin mafi girma cikin maganganun Allah wa kake da shi wanda zai tsaya maka riga tsallake kana tsammanin zaka sha ba zaka sha ba ashe ya kamata mu jito wai alƙur'anin nan da yake da haƙƙi akan mukan wasu haƙƙoƙi ne shin a cikin haƙƙoƙin nan guda nawa na sauki to waɗannan haƙƙoƙin suna da yawa to amma zan zaɓi wasu a cikinsu waɗanda suke mafiya muhimmanci duka suna da muhimmanci amma zan zaɓi mafiya muhimmanci a cikinsu wanda za su zama shakundum wanda za su tattare duka sauran har waɗanda ba mu ambata ba insha Allah ta'ala laka ba zan ƙayyade cewa zan ambaci guda kaza ba za mu yi ta tafiya iya inda lokaci ya taka mana burki sai mu tsaya insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace haƙƙi na farko da alƙur'ani yake da shi akan mu shine haƙƙul iman wa tasdiq haƙƙi na mu yi imani da shi mu gaskata shi cewa alƙur'ani gaskiya ne sauƙaƙƙen littafi ne daga wajen Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana faɗi a cikin alƙur'ani yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabl Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani da Allah aminu billahi wa rasulihi Allah ya ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi ku yi imani da littafin da Allah ya saukar wa manzansa shine alqur'ani wal kitabil ladhi anzala min qabl ku yi imani da littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar gabanin alqur'ani to kun ga anan Allah ya keɓance alqur'ani sai ce ku yi imani da littafin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon duka sauran ayoyin da suke bayani akan imani da littattafai za ku ga Allah yana dunkulewa yana hadawa da alkur'ani da sauran littattafai amma nan saboda kira ce ta musamman zuwa ga masu imani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kira ce ta musamman wannan in ka ji Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ta wannan kira ne na kowa da kowa da musulmi da kafiri da mumini da fajiri da munafiki da dan banza kowa na shiga ciki amma in ka ji ya ayyuhal ladina amanu wannan kira ne na VIP wannan kira ne na musamman Abdullahi bin Mas'udin yace in ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to fa ari sam'ak ka ba mu Allah aran jinka ko dai wani alkhairi za a nuna maka kai ko kuma a nuna maka wani sharri don ka nisance shi saboda haka Allah sai yayi kira zuwa ga manya-manyan mutane Allah ya ce ya ku masu imani sai ce aminu mana ku ƙara yin imani ku yi imani kuma billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi ku yi imani da littafin da Allah madaukakin sarki ya saukarwa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal kitabil ladhi anzala min qabl ku yi imani da littafin da Allah madaukakin sarki ya saukar gabanin gabanin alqur'ani sannan a wata ayar Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane aminu ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum Allah ya ce ya ku mutane haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo muku da littafi na gaskiya daga wajen ubangijinku sai Allah ya ce fa aminu ku yi imani da alkur'anin nan ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khairan lakum wannan shine mafi alkhairi a gare ku wa in takfuru amma in kuka kafulce ba ku yi imani ba to ku sani cewa fa inna lillahi ma fis samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da kasai mallakin Allah ne wa kana Allahu aliman hakima Allah maɗaukakin sarki ya kasance masani ne Allah kuma mai hikima ne don haka haƙƙi na farko da alƙur'ani yake da shi a kanmu shi ne kowa ya yi imani cewa alƙur'anin nan littafi ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kafiran makka sun yi jayayya sun yi musu cewa alƙur'ani ba littafi ba ne daga wajen Allah suka zauna Allah ta'ala ya ce bal qalu adghasu ahlam wasu suka ce wannan labaran da Muhammad yake kawo muku yayayen mafarki ne kawai ha to mafarki ne to kuma ba kuna bacci kuna mafarki ba to ku yi irin wannan mafarkin mana sai suka ce kai wannan yafi karfin mafarki baliftarawa zama yayye kirkira haka ce to ku a cikin ku ba akwai masu rubuta novels ba kuma ku rubuta irin wannan mana eh gagare sai suka ce bal huwa sha'ir sai ka ce a to duk yanda aka yi wannan mawaki ne to a cikinku ba akwai mawaka ba mawakan laraba irin su imrul qaisi da sauransu to kuma ku kirkiro irin wannan wakan mana babu sai suka ce to inda gaske ne faliya atina bi ayatin kama ursilal awwalu inda gaske ne to ka kawo mana wata mu'jiza wannan ayoyin mun ji ajiye su a gefe amma kawo mana wata mu'jiza kamar yadda aka ba mu sauran manzanni da suka shuɗe to da suka roƙa Allah sai ya ce a'a awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim sai an kawo musu wata mu'jiza bai ishe su mu'jiza su yi imani ba gashi mun saukar maka da alkur'ani ana karanta musu ashe alqur'ani ya isa sa kai imani da Allah ba sai an nuna maka wata mu'jiza ba amma Allah yana turo annabi da mu'jiza ne saboda ya ƙara wa masu imani imani asararru kuma ya ƙara musu asara da taɓewa sayyiduna umar radiyallahu an kafin ya musulunta ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ɗakin ka'aba yana karanta suratul haqqa alhaqqatu malhaqqa wa ma adraka malhaqqa sai karatu yake fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya yana ta tafiya can sai ji a ransa cewa wannan alqur'anin yanda aka yi waka ce yana ta magana shi kadai a ransa sai ji annabi ya karanta wa ma huwa bi qawli sha'ir alqur'ani ba maganar mawaki bace qalilan ma tu'minun ɗan kaɗan ne kuke imani yace to in dai ba waka ba to bokanci sai yaji ya ce wala bi qawli kahin ba kuma maganar boka bace qalilan ma tazakkarun yace a ransa to ba waka ba ba boka ba to a ina aka sauko aka samu wannan sai yaji ya ce tanzilun min rabbil alamin saukakken littafi ne daga wajen ubangijin talikai shi yana waje yana saurare annabi na ciki na ta karatunsa bai ma san shi yana saurare ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama ashe alqur'ani haƙƙinsa na farko shine ayi imani da shi a gaskata shi ba jayayya hukunce hukuncensa mu yi imani cewa daga wajen Allah ya zo labaran da suke ciki mu yi imani cewa daga wajen Allah ya zo mu yi imani cewa labaran da suke cikin alqur'ani gaskiya ce ba alaman ba alaman ƙarya a ciki hukunce-hukuncen da suke cin alkur'ani adalci ne ba alamun zalunci a ciki Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala Allah ya ce kalmomin ubangijinka sun cika tam wajen gaskiya da adalci malamai suka ce ai tammat kalimatu rabbika sidqan fil akhbari wa adalan fil ahkam Allahu akbar wajen labarai duk abinda Qur'ani ya zo da shi gaskiya ne wajen adalci wajen hukunci duk abin da ƙur'ani ya zantar adalci ne ba zalunci a ciki ko kaɗan ba alaman zalunci da haka haƙƙin alƙur'ani na farko shine mu yi imani da shi Allah ya siffanta bayinsa muminai cewa in an karanta musu alƙur'ani suna imani da shi Allah ta'ala yana cewa wala qad wassalna lahum alqawla la'allahum yatadhakkarun alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun Allah ya faɗa mana cewa har waɗanda aka ba su littafi gabanin alkur'ani masu imani da ƙur'ani saboda tun gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da siffansa da shari'o'insa da siffofin har sahabbansa yana nan yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil yana nan rubuce a cikin at-taura yana nan rubuce a cikin a cikin linjila saboda haka yana da kyau mu zama masu imani da manzon Allah da abin da ya zo da shi a cikin a cikin alkur'ani wa bil misal yattadihul maqal akwai abubuwan da sun faru tun a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake faɗi game da tafsirin ayan suratul maida latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina ashraku wa latajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladhina qalu inna nasara yace wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zaune a garin makka yana tsoron abin da mushrikai za su iya yi masa habbansa da haka sai ya aika ja'far bin abi talib da abdullahi bin mas'udin da uthman bin maz'un ya tara su suka jagoranci wata tawaga suka yi hijira daga makka zuwa habasha zuwa wajen sarki najashi lokacin da mushrikai suka samu labari ai ga waɗanda suka yi imani da annabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallama sun tattara yayinasu yinasu sun koma kasar Habasha da aka sai suka tada wata tawaga suka ce wannan tawagan su koma su je su sama sarki Najashi su gaya masa cewa akwai wani mutum wanda yake karamin yaro ne yaro ne karami ya taso da rai cewa Allah madaukakin sarki ya aiko shi saboda haka wasu suka yi imani da shi kuma ƙarya yake yi daga yanzu gashi sun zo garinka nan za su karanta ma mutanenka wannan saƙon da wannan mutumin ya zo da shi za su ɓata maka mutane daga ka dawo mana da shi ka dawo mana da shi saboda haka wannan sarki sarki najashi da suka zo masa suka same shi sai ce a'a yanzu ku mun ji taku ya kamata su ma mu ji nasu saboda haka yace gobe a taho da su kowa ya zo ku ku yi bayani su ma su yi bayani saboda mu yi mu yi hukunci wanda zai zama hukunci na na gaskiya da waɗannan suka zo suka ƙunƙwasa ƙofar sarki na jashi sai suka ce da shi ista'zan li'auliya illa ista'zin li'auliya illa ku nema izini ma waliyan Allah a ba su dama su shigo su gana da wannan wannan sarki na jashi da aka yi sarki na jashi ya ce fa marhaban bi auliya illa tunda kun ce ku waliyan Allah ne to marhaban da ku ku zo ku zauna mun ji ku waliyan Allah ne sai waɗannan mushirikan sai suka fara jawabi sai suka ce ya kai sarki shin baka gamsu da abin da muka baka labari ba ne me yasa da suka zo maka sallama gaishe ka basu gaishe ka da irin gaisuwan da aka saba ba sai suka yi maka sallama suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ai ba haka ake yi ba kaga kenan tun daga nan sun zo su bata maka mutane ne haka gobe in wani ya zo ya ga yanda suka yi kai ma gobe in wani ya zo gaishe ka ba zai wannan sunkuyawan da tsugunawan sunkuye raskane da wane ne da ake yi ba sai ya maka sallama to kaga an samu matsala tunda dama qur'ani ya ce fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyiba da haka sarki najashi sai yace da su to ku kun ji abin da suka faɗa ba ku gaishe ni da irin gaisuwan da aka saba ba me yasa sai suka ce Allahu akbar inna hayyinaka bi tahiyati ahli aljannati wa tahiyati almalaika daga ce mu gaisuwan da muka maka ba na al'ada bane gaisuwan yan aljanna ce gaisuwan mala'ikun Allah gaisuwan yan aljanna da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam kaga gaiso yan aljanna kenan sannan Allah ya ce wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabaltum fa ni'ma uqubad dar wannan ita ce gaisuwan yan aljanna gaisuwan mala'ikun Allah kuma to sarki najashi sai ya ce to ku wannan mutumin naku da yazo me yake faɗi game da annabi Isa da mahaifiyansa ya suka ce abin da ya gaya mana shine huwa abdullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min abinda yace mana annabi isa bawan Allah ne kalmar Allah ce ya jefa ta zuwa ga nana maryama kuma ruhi ne daga Allah bawan Allah ne wannan shine abin da ya zo a Qur'ani mahaifiyarsa kuma ya gaya mana innaha al'adhra'ul batul ya gaya mana cewa nitsatsiya ce ita kamammiya bata yi zina ba wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين wannan shine abin da yazo mana da shi saboda haka sarki najiyashi sai ya dauko kara sai ya zana akan kasa sai ce wallahi yanda kuka na zana wannan karan to haka yadda kuka faɗa game da annabi isa haka shi kanshi annabi isan ya faɗa game da kansa babu ƙari saboda yana zuwa duniya kalman farko mai fara cewa ƙala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya saboda haka yana faɗin haka sai ran mushrikai ya ɓaci fuskan ya canza sai ce da su yace ma musulmai shin kun haddace wani abu cikin abin da aka saukar masa da za ku karanta mu suka ce e sai ce da su ku karanta sai suka karanta wannan ayata la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wannan ayan da najashi ya ji sai ya sa shi ya musulunta Allah kuma sai saukar da ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam mimma arafu min al-haq in suka ji abinda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga hawaye na zuba a idanunsu saboda sun san gaskiya shi ma najashin ai ya san gaskiya haka ya sauko daga kan kujerar mulkin sa ya zauna a ƙasa ya karbi takaddan alqur'ani ya karanta yayi hawaye ya zubda hawaye daga ƙarshe kuma ya musulunta lokacin da ya rasu sai da annabi mai salatul ghaib saboda matsayinsa da darajarsa saboda haka wannan misali ne da za mu fahimci cewa ya kamata ya zama haƙƙi ne akan alkur'ani dukkaninmu mu yi imani da shi mu yi imani da alkur'ani wannan shine haƙƙi na farko da ya zama dole akan dukkanin musulmi ya sauke wannan haƙƙin duk wanda bai yi imani da alkur'ani ba to zai tashi ranar alkiyama cikin asararru waɗanda suka taɓe waɗanda suka yi asara saboda haka wajibi ne mu yi imani cewa alkur'ani da gaske ne littafi ne daga wajen Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba shi ya kirkira alkur'ani ba ba shi ya kirkira alkur'ani ba kafirai ne suke cewa annabi shi ya kirkiri qur'ani wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila amma Allah ya ce la qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis sama'i wal ard Allah shine saukar da alkur'ani da haka mu yi imani cewa alkur'ani saukakken littafi ne daga wajen Allah wannan abu na farko kenan haƙƙi na biyu da alkur'ani yake da shi shine haqqut tilawati wal hifz alkur'ani yana da haƙƙin kowa ya dinga karanta shi yana kuma da haƙƙin kowa ya haddace shi haƙƙi ne na alkur'ani kowa ya yi ƙoƙari ya zama dolen dole a matakin farko ya iya karatun ƙur'ani bi ma'ana duk inda aka buɗe masa alkur'ani min gilafin ila gilafin zai iya karantawa jama'a akwai abin asara da taɓewa a ce kana musulmi amma a ce wai akwai wata aya a cikin alkur'ani da baka taɓa karanta ta ba ka yi asara ka taɓe a ce wai wannan gatanan aya ce a cikin alkur'ani yau shekara 1440 da wani abu da saukar da ita yau kai kuma shekaranka hamsin ko arba'in ko ashirin ko talatin a duniya amma ce ga wata ayin ƙur'ani nan kai idonka bai taɓa kaiwa kanta ba ka yi asara ka yi asara alƙur'ani yana da daɗin karatu duk wanda aka haramta masa karatun ƙur'ani an haramta masa alkhairi mai yawa Allah yana cewa a cikin alƙur'ani innal ladhina yatluna kitaballah حق إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الله يأتي إن الذين يتلون كتاب الله واتوين سو متأيا مجوة أن آيوين دكيو سنة دادي إن الذين يتلون كتاب الله للي وأن دسكي تلاوة لتابين الله wa aqamus sala sannan kuma suke tsai da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka ciyar daga abin da muka azulta su da shi a fili da boye sai Allah ya ce su kwantar da hankalinsu yarjuna tijaratan lan tabu suna sanya hannun jari ne a wani kasuwancin da ba faduwa Allahu akbar kasuwancin duniya wake sa riba ta yi albarka shine Allah sai kuma ya ce maka ga wani kasuwanci ne shi kuma in ka sa shi riban na lahira kuma ba faduwa ba faduwa duniyan nan kuma ba ta da tabbas mai yiwuwa jarin ya gama albarka sai ka mutu ka bar wa magada shi ko wancan riban lahira din ba ma a fara cin moriyansa na lahiran sai an mutu tukunna mutuwan kuma dole ne ba makawa za ka tafi to ashe kenan kaga in ya zama kai ɗan kasuwa ne a duniya kana ta ƙoƙarin kar jarinka ya samu matsala kan ribarka ta samu matsala bai kamata ka bari kuma jarinka na lahira ya samu matsala ba yaljuna tijaratan lan tabur wani irin kasuwanci ne Allah ya ce li yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi Allah zai cika ta musu ladan su kuma ya kara musu daga falalansa innahu ghafurun shakur Allah mai gafara ne Allah mai godiya ne sai Allah ya ce wallazi auhayna ilaykal minal kitabi Allah sai ya ce abinda muka maka wahayi na alkur'ani huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadai shine mafi gaskiya kuma mai gaskata abinda ya gabace shi na littattafai inna allaha bin nasi la raufur rahim inna allaha bi ibadihi la khabirun basir Allah game da bayinsa mai sani ne kuma mai gani ne sai Allah ya ce thumma awrafna alkitaba alladhina astafaina min ibadina mun gadar da alkur'ani ma waɗanda muka zaɓa cikin bayinmu to wanda suka koyi karatun alƙur'ani kashi uku ne Allah ya kasa su sai Allah ya ce faminhum zalimun li nafsihi akwai wanda ya iya karatun ƙur'ani amma ɗan banza ne gata ta iya karatun Qur'ani ya iya karatun Qur'ani amma makareci ne ya iya karatun Qur'ani amma yana da dan hali an san dan hali ko in wannan dan ajiye wayansa zai dan sa ta alju in mama ta dan ajiye kuɗi a gida zai dan lale hakan nan yawwa zai dan gyara mata dan ajiye mata to akwai wacce ta haddace alkur'ani amma tana ayyukan banza mm. dan wannan yaudaran nan tana danawa yawwa dan yawwa dan ƙaryan nan amma dai ya wuce da ƙarya yi yaudaran ma ta wuce da yawwa dan wannan in za a fita in za ta zo makaranta ta sako hijabi har ƙasa yadda ka san kanwar abu huraira saboda tsabaragen nutsuwa tana tafiya yamshuna alal ardi haunan amma lokacin da za ta tafi gidan biki za a je ladies party za a je kauyawa dai za a je birthday na wata kawa za a je kamu za a je za a je dina za a je ina da ina ne za a je wane ne wata tsiyan da wata tsiyan idan ka ganta sai ka kasa gane wai Aisha da na ganta ɗazu a makaranta ne ko kuma wata Juliana ce ta zo daga Inugu ba za ka bambance su ba to akwai dai qur'anin dai ko amma kuma akwai tsiya to wannan shine na farko fa minhum zalimun li nafsi sai Allah ya ce wa minhum muqtasid akwai wanda shi kuma dan tsaka tsaki ne eh shi ya bar aikata ayyukan banza amma kuma ayyukan alheri in yayi na farilla baya na fula shi shi daga yayi sallah in aka yi azahar ba na fila la'asar ba shi salloli biyar kawai yake kullum shi ba yi na fila ba kiyamun laili ba da ka'atil fajiri ba sunanin rawatib duka shi ba ruwansa ba shafa'i da wutiri ba ya azumin na fila wa ramadanu ila ramadan ne shi iya azuminsa kenan iyayen da ya tsaya kenan to ya dai sauke farillai to wannan shine muqtasid sai Allah ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai wanda kuma duk inda ya ga ana aikin alheri da farilla da nafila to yana gaba da izinin Allah bayan ya gama sallolin farilla zai kara da na nafila azumin farilla da nafila duk inda ya ga ana aikin alheri za gan shi a wajen to kun ga waɗannan guda ukun duka ba su yi asara ba sai Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir wannan ita ce falala mai girma wani mecece falala sai Allah ya ce jannatu adini يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Allah sai ya ce za su shiga aljanna za a yi musu ado da zinare da lu'ulu'u za su dinga sanya tufafi na hariri yanzu ka kwatanta yanzu yanzu ko imam din nan da yake gabanmu kaga yadda ya cike hakan nan yanzu yanzu wannan wannan yadin duniya ne amma jibe shi yadda ya fito fes ina kake tsammanin aka sa masa shaddan aljanna la ilaha illallah la ilaha illallah to a shekenan kaga kaga yanzu duk wacce take da hankali saboda ta yi kyau da les ɗin duniya da atamfan duniya ba za ta bayyana tsaraicinta ya hana ta sa haririn aljanna ba ba za ta bari ya hana ta sa haririn aljanna ba don duk yadda kika yi kyau a duniyan nan kika fito fes dogon riga ta yi kyau wane ne wane ne wata riga wai ya an fafure wannan ɗinta saboda an raina mu 'yan bauchi sai a ce wai bauchi ba shari'a wai wai sunan rigan kenan ba su kyauta mana bayi to kaga duk yadda ta yi kyau inda za a ɗauke ta a haka a kai ta cikin gidan aljanna ko wallahi kallon dodo za a yi mata fikkenta kallon dodo za a mata ashe a duniya ma za ta gane ashe ita ɗin mummuna ce amma in ta haƙura ta je aljanna za ta yi kwalliya da ado annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai sanya kaya set saba'in ɗaya akan ɗaya daga na ciki ana kallon hannu ɗaya ana kallon yadda jini yake circulating a jikin jikinsa saboda tsaban kyau babu yin wannan mutumin a duniya yanzu wace ce za a ce saboda farinta wayin ka taba jikinta za ga yadda jini yake yawo babu wannan yanzu a duniyan kasa kayan kasa kaya set uku don Allah ka zo nan wajen ai nesa nesa za mu yi da kai saboda karka kai hannu saboda haka ke kun ga kenan ashe alkur'ani yana da daɗin karantawa in ka karanta akwai falala kai bayan in aljanna sun nutsu sai Allah ya ce a gaba wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba annal hazan mun gode ma Allah da ya tafiyar mana da bakin ciki a duniya duk yadda zaka yi kana cikin bakin ciki duk yadda zaka yi wata ran haka kurin sai ka tashi ka rasa ma me ya bata maka rai amma dai ranka a bace yake wata rana kuma ka tashi ba kuɗi eh dama kuma duk wanda ya tashi ba kuɗi ya dole akwai bacin rai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kullun ya farka da safe sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr Allah ka raba ni da kafirci ka raba ni da talauci duk wayannan guda biyun duk matsiyata ne kafirci da talauci ba Allah ya sanya layin sabani tsakaninmu da su in sun fito Allah ya hana mu fitowa in mun fito ya hana su fitowa saboda haka alqur'ani yana da haƙƙin kowa ya je koyi karatun qur'ani Allah ya ce utulu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala wato ina so mu dauki wasu abubuwa a waɗannan ayoyin a wancan aya ta suratu fatir Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballah sai ya ce wa aqamus sala a nan suratul ankabut sai ya ce utulu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala ka kalle duk muhimmancin da sallah take da shi a musulunci amma da aka zo sai aka fara gabatar da ka iya karatun qur'ani kafin aka ce kai sallah kai tilawan qur'ani ana so a nuna maka da tilawan Qur'ani da sallah abubuwa ne daban-daban akwai wanda shi iya alakansa da Qur'ani in an zo sallah ne shi din madiran da aka yi kuskure aka tura shi gaba in azahal da al'asr ne za a yi salafiya saboda shi asirrance ake yi amma duran da aka tura shi jan sallah a sallan magariba to za a yi tsiya iyyaka na'budu wa iyyaka nastaqim go kaga yi an kwafsa yi an samu matsala walar rarin wannan ya kamata mu lura da wannan saboda haka wajibi ne kowa ya iya karatun ƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi ahlina minan nas a cikin mutane akwai ƴan kusa da Allah mutanen Allah yanzu kawai muna zaune a nan sai gwamnan jihar Gombe shigo kawai sai ganka ya ce maka mutumi na kana nan ya zaka ji a ranka kai ka ka sha kwana ai saboda gwamna ya ce maka mutumi na wanda kuma in an kwatanta shi da Allah faƙirun ne afkaru min faƙir ya fi talaka talauci in an kwatanta shi da Allah ina ma kwatancin zai yi ba zai matso kusa ba to balle a ce maka ga wani abin da za ka yi nan kai za ka zama kusa da Allah ya kamata kowa ya san yaya zan yi in zama cikin na Allah ne kam sahabbai suka ce suwaye na Allah sai ya ce ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatu ma'abota ƙur'ani su ne na Allah su ne keɓantattu a wajen Allah ya kamata mu kula da wannan ƙwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi ya gaya mana cewa alƙur'ani zai yi ceto don tashin alƙiyama hadisi ya ingan ya tabbata daga ibn hibban ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda alqur'ani man shaghalahu alqur'anu wa dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti as-sa'ili duk wanda karatun qur'ani da ambaton Allah ya shagaltar da shi ko addu'a ma bai ba madadin ya tsaya ce Allah bani bani bani sai ga wanda ya ta karatun qur'ani Allah ya ce zan bashi sama da abin da nake ba ma wanda suka roka sama da abin da nake ba ma wanda suka roka wa fadlullah wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala sa'iri khalqihi falalan maganan Allah akan sauran maganganu kaman falalan Allah ne akan sauran halittun Allah wane ne darajansa take ɗaya da Allah babu a ilahun ma Allah babu wani tare da Allah ashe babu wata magana wadda za a kai ta kuma wannan maganar wai a ce wai tana kusa da maganar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka alkur'ani yana da haƙƙin kowa ya je ya koye shi kowa ya je ya karanta shi za mu karanta wannan hadisi wanda mun san shi dukkaninmu mun karanta shi hadisi ne wanda ana kawo shi kowa zai iya tuna shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harafi daya a littafin Allah to yana da kyakkyawa sai ce wal hasanatu bi ashri amsalha kyakkyawan kuma za a ninka masa ninki goma sai ce amma ku sani la aqulu alif lam mim harfun annabi yace ba wai ina ce da ku alif lam mim shine harafi ɗaya ba a'a walakin alifun harfun sai dai alif harafi ne walamun harfun sannan kuma a lamun shi ma harafi ne wa nunun harfun san- wa mimun harfun sannan mimun shi ma harafi ne to a ƙarƙashin wannan karatun ƙur'ani da koyon ƙur'ani ya kamata mu sani cewa shi karatun ƙur'ani ba irin karatun jarida ba ne yana da bambanci karatun jarida shi bai da laduba karatun ƙur'ani fa yana da laduba abu na farko shine duk wanda zai koyi karatun ƙur'ani an ya kuna mukhlisan lillah ya zama mai ikhlasi kai karatun nan don Allah kar ka je ka koyi wannan karatun ko ki je ki koyi wannan karatun wai saboda kawai in an zo a ce ya ahibati alaran miya ce wani alaran ma ne ko a ce wani shehi ne duk yanda aka tancanko masa a ƙur'ani zai kai ne wannan gwani ne shi wannan ba a karatun ƙur'ani don haka ana koyon ƙur'ani ne don Allah cikin waɗanda za a fara kai su wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya karanci alƙur'ani ba don Allah ba ana busa ƙaho za ce ku fara sa shi a wuta saboda mutane su ga wutan akwai zafi ko babu shi za a fara kai shi wuta Allah ya tsare mu jama'a wuta akwai zafi ba so karka ga ana cewa wanda bai yi karatu bai na cikin bala'i kai ma in kai ba don Allah ba kana cikin rigima taka ka sanya ma ranka cewa za ka yi karatun ƙur'anin nan ne ka koya saboda cika umarnin Allah inna ma umiltu an a'budu rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umiltu an akuna minal muslimina wa an atlu alquran umarnin Allah ne zaka koyi ƙur'ani ne don ka cika umarnin Allah ba don ka burge mutane ba wa ya gaya maka mutane ma ana burge su karatun da kai ka kada murya wani ya ce kai wane ya haɗu wani zai ce wani iya yin banza da wufi wani da wannan karatun zai kalle ka ya zage ka saboda haka imamu shafi ya ce irda'un nasi ghayatul la tudrak yardar da mutane to wani mataki ne da ba a kaiwa ba za ka taɓa isa wajen ba ba za ka taɓa isa wajen ba yanzu aka zo aka yi huduban juma'a wani zai ce kai yau huduban nan ta ratsa ni ta mun daɗi ya ce wannan limami ya zo ya bata mana lokaci ya ja mana lokaci to in yanzu ka ce kana so kowa kuma sai ya yarda da kai ya yabe ka to me wanne za ka yi kenan ba za ka taɓa yi ba saboda ka kai don Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man talaba al man talaba al-ilma li yujariya bihi al-ulama aw li yumariya bihi as-sufaha aw li yasrifa bihi wujuha an-nas ilay adkhalahu Allahu an-nar duk wanda ya nema ilimi saboda shi ma a ce mai malami ko ya dinga wasa da hankalin wawaye yana jayayya da wawaye ko kuma ya zama ya karkato da zukatan mutane zuwa gare shi Allah zai shigar da shi wuta Allah ya tsare mu ya kare mu ladabi na biyu in zaka karanta alkur'ani an takuna nazifan ala nazafa kai tsafta ka wanke bakinka ka tsaftace bakinka ka je kai aswaki kai brush ka zama kana kamshi yanda ka san baka son in ka shigo cikin mutane kana magana ana haka ana toshe hanci to karka je karatun alkur'ani ma kana haka saboda mala'iku suna rubutawa annabi kuma ya ce duk abin da ke cutar da dan adam yana cutar da wa yana cutar da mala'iku haka ka tsaftace bakinka ka yi tsafta sosai sosai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in bawa ya tashi yana karatun qur'ani in yayi aswaki to mala'ika zai matso kusa yana jin karatunka yana ƙara matsowa yana ƙara matsowa annabi ya ce har sai wannan mala'ikan ya sanya bakin shi a cikin bakinka kana faɗan alƙur'ani harafin zai shige cikin tumbin mala'ikan amma ba ba ka ji bakin mala'ikan a bakinka ba to kaga da ya yi haka da bakinsa dai sa sai ya ji wani hamami hum ya da kyancinsa ai zai zun mai yalje wulƙa haƙara zai juya da baya da baya kaga ba zai sa bakinsa a cikin bakinka ba ta yaya zai sa bakinsa a cikin bakinka zami hai ba zai yi bayi saboda haka ana so ka zama mai tsafta ka yi tsafta sosai sosai sannan kuma ladabi na uku shine istihdarul khushu'i wat tadabburi wal khudu lokacin da kake karatu ka tattaro tsoron Allah ka duka khushu'inka da kankan da kanka duka ka tattaro shi kar ka fara karatu ka ji ana ce kai alaran ma alaran ma ne lokacin da kake karatu ka fara jin kai ne a sama a'a shi mutum mutumin kirki wanda wanda Allah yake karban aikinsa bari ku ji alamansa shine yanda zaka gane Allah yana karban aikinka shine kana ƙara aikin kana ganin kuma sun yi kaɗan kana ƙara aikin kana ganin kuma aikin har yanzu yayi kaɗan amma daga lokacin da kaji an ce ai wane yayi kokari ka ce "Hmm, mu dama mu wasa ne shekara goma muna karatun alkur'ani wasa ne to alama aikin bai karɓu ba kenan amma kana yi kana yi amma har yanzu fa kana ganin ka aikin nan fa yayi kaɗan fa ya kamata in ƙara aikin nan yayi kaɗan ya kamata in ƙara to wannan shine zai sa ka samu daraja daga cikin ma'anonin ayan wala tamnun tastakthir in ka duba tafsirin ibnu kathirin da sauran tafsirai sun kawo ma'ana an yi hazafin harafi shine an wala tamnun an tastakthira bi ma'ana kar wato kayi gori da cewa kayi aikin alheri wannan ya hana ka karawa wannan ya hana ka kara karkace nayi da yawa Eh, mu da muka haddace alkur'ani tun lokacin ana zuwa islamiyya a kafa ku da kuke zuwa a keke ko ake kawo ku a mota ko ake kaza ka tuno wai gwagwarmayar da kuka yi a baya da irin wahalar da ka sha a haddan qur'ani kana jin cewa she kai ma babba ne la ilaha illallah habitat a'maluhum aikin ya ɓaci kenan da haka ana so ka halatto da khushu'i tsoron Allah da kankan da kai da tadabburi duk abin da kake karantawa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi kaga Allah bai ce li yaqra'u ayatihi ba amma ana so a nuna maka ai daga cin abin da zai kai ka zuwa ga tadabburin ai akwai karatu in ka karanta to ana so kuma kai tadabburi tadabburin nan shine malam kana karatun Qur'ani in aka zo aka ce inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun abinda ake so shine yanda aka ce ɗan aljanna suna cikin shagali to kawai sai ka hararo ga aljanna nan gashi an buɗe aljanna ana cikin shagali ka kalli bikin duniya yanda ake mosharewa sai ka kallo bikin aljanna ka hango kanka a gidan aljanna ka ɗauko jibgegiyan kaza ka riƙe ta kana yaganta ka hango kanka fiha anharun min ma'in ghairi asini wa anharun min labanin ana ce akwai kogi na madara ka hango ka kana iyo a cikin kogin wa anharun min khamrin lazzatin lisharibi ana ce maka ga kogin giya mai daɗi ka hararo ga kanan kayi tatil eh da mu sha giya aljanna insha Allah Mm, ta duniya kan ba za mu sha bayan Allah yadda Allah ya tsere mu da matsiya ce ta duniya mai wari mai hamami mai bugar da mutum amma ta aljanna jama'a mai daɗi ce giyan aljanna ba tana da daɗi za mu sha giya aljanna insha Allah ka hararo irin wannan insha Allah saboda haka wajen haɗuwanmu mu yi zumunci shine bakin kogin giya inda da haɗa yi zumunci insha Allah tun daga nan na ba makai na captain insha Allah yawa wato wani ya karba assistant to kaga sai Allah ya ce wa anharun min asalin musaffa gatataccen zuma sannan a ɗaya ɓangaren kuma in ka zo karanta inna jahannama kanat mirsada na ma'aba a ji zuciyarka ta raurawa tsoron Allah ka hango wutan jahannama da irin azaban da ke cikinta ka hango zafin wutan duniya ka kwatanta da zafin wutan lahira amma ga mutum yana karatu ba dabburi musamman ma irin alaramomin yanzu abin da ya shigo mana na kaɗi ana karatu kaɗa murya da aka galibi zai ga me ake me yasa annam annabi ya ce zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sawta alhasana yazidu alqur'ana husna wannan abu ne mai kyau amma galibi wannan kadin abinda ake so shine ayi kabbara galibi abinda mutane suke jira kenan da aka sai ka ji mutun yana karanta inna jahannama fa jahannama fa amma yana wata kada ta yana raurawa da kanshi haba maimakon a ga alama nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa إن أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله in ji aisha ta ce wanda ya fi kowa iya karatu wanda yana fara karatu kana kallon fuskansa za ka gane kai wane yana tsoron Allah ko sautinsa ka ji za ka gane kai wannan sautin akwai tsoron Allah a cikin sautin bari ba mu misali da wasu saututtuka ɗauki sautin a sheikh mahmud khalilul husari malam ka ɗauki sautin husari ka ji ka ji audio zalla ka kalli usarin ka kalli bidiyonsa yana karatu kansa bayi tsayuwa waje daya Allah ya mishi rahama kanshi bayi tsayuwa gu daya amma sautinsa ba ta rawa saboda mai zuciyar tana cike da tsoron Allah haka za na tasibuhu wallahu hasibuhu wala nuzakki Allah ya ahada haka za na hasibu ka dauki sautin a Sheikh Muhammad Siddiqul Minshawi dauki Minshawi ka gani ka ɗauki sautin Sheikh Aliyu Jabir ka ɗauki sautin Sheikh Abdullah Matsarut ka dinga jin karatunsu saurari karatun a Sheikh Sa'udu Shiraim Allah ya kada tsare shi ya bashi kariya za ka ji sauti kana jin karatun ka san akwai tsoron Allah a ciki ba ya ka tsaya kana ta kaɗe-kaɗe ba saboda haka ana so ka zama kana da tadabburi kana tadabburin ayoyin ƙur'ani sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance har cikin dare suna tashi in suna karanta aya kaga sahabi ya karar da dare guda a qiyamul lailin sa aya ɗaya zalla yake karantawa la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah annabi da kansa yana tashi ya karar da qiyamul lailin sa yana karanta aya ɗaya in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sa'idu bin jubair cikin tabi'ai wata rana ya tashi yana ƙiyamun laili ya tashi yana ƙiyamun laili har ya karar da ƙiyamun lailin sa yana karanta wattaqu yawman tulja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun malan ka kalli jarimi irin Umar dan Khattab Annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yace in mutanen banza da shaidanu suka shawo kwana Umar ya shawo kwana ya su canza hanya shaidan wanda ba a ganin shi in ya hangi Umar canza hanya yake saboda yana tsoron mai yiwa fa Umar ya ganshi in ko ya ganshi ya san zai daku zai daku to ko mu ne yanzu kana kuta kwanan can yi karo ɗaya da shaidan ko gamu da shi ka tabbatar wannan shaidanin ne ai ya kamata a ce sai kaga abin da ya ture mabuzu nadi to bale Umar dan Khattab daka amma duk jarumtansa duk jarumtansa da yake yi Umar ɗan Khattab jarumi ne kowa in ya ga zaki guduwa yake yi amma shi ya hangi zakin tunkaransa yake yi kai yanzu kana ganin zaki kana cikin sallah yanzu kana jin sallah a nan wajen sai ka hangi zaki ya yanko ta nan wajen ya za ka yi ai in yi ridu na illa firara kenan sai ɗayewa haka ne? to amma amma kaga shi jarumi ne amma du jarumtansa lokacin da ya rasu da aka je gidansa aga inda yake kiyamun laili sai da aga yayi jirwaye saboda hawaye hawaye na tsoron Allah wata rana Umar dan Khattab ya tashi cikin dare yana kara yana sallah ya dinga maimaita ayar wamtazul yawma ayyuhal mujrimun gashi an tada kiyama Allah ya ce ya ku yan banza ku yi gefe Umar dan Khattab yana tsoron karfa aje lahira ya fada cikin mutanen banzan nan da za a ce su koma gefe amma kaga mu yanzu muna karatun ƙur'anin ma ba ta dabburi ba ruwanmu saboda ba galibi yanzu ba ma batun aje ana ta dabburi ba a wannan ba ma wannan batun ake yi ba yanzu ana batun ma in mun karanta ƙur'anin ma mu fara fahimtar ƙur'anin ma tukunna da yawa yawa ma muna karatu alƙur'anin ma ba tare da mun fahimta ba damuwarmu yanzu galibi galibi yanzu ita ce abin da yake ranmu shine kowa yana so ne kawai a samu a ce wane ya haddace alkur'ani ya iya karatun alkur'ani bayan kuma ya iya karatun alkur'ani yana so a ce da shi alaramma shi yasa galibi yanzu malam in ka lura duk da aka ce za a yi saukan karatun ƙur'ani za ka ga za a kira wani a ce ya zo yi karatu sai ka ji shi suna kiki kaka da karatun ƙur'ani yana dambe da karatun ƙur'ani wannan fa aka rama kalla cikin ɗaliban saukan an tace mutum goma sha ne cikin su talatin a cikin goma shan nan aka tantance aka ɗebo bakwai a cikin bakwai ɗin aka tantance aka ɗebo uku a cikin ukun na aka zub da ɗaya aka bari biyu a cikin biyun aka tada gwarzon shekara shine ya zo yana wannan kiki kakan da karatun alkur'ani wannan wai gwarzon shekara ne a cikin ajin to aka ce maka jakin shekaran kuma fa shi ya zaka ji karatunsa ka gani zaka ji shi ya zo yana karatu in yana in yana karatu ya bude murya yanda ka san tsohon janareta ba bakin mai gurin ba daɗi ba daɗi ka ji wani wani karatu wani larabci bayan ya kashe shi ba wahin ma shi bai kyale shi ba sai da ya bi gunduwa gunduwa da shi karatun ƙur'ani sai ka ji shi ya fita a ranka saboda me saboda ba a tsaye an yi shi ba saboda damuwar mu yanzu ita ce kowa yana so a ce kai wane yayi sauka wacce ta haddace alqur'ani alaran miya to ya kamata mu kiyaye ana so mu mu koyi karatun qur'anin nan wannan koyin da zamu yi kuma mu koye shi koya mai kyau bayan mun koye shi koya mai kyau kuma mu yi kokari wajen wajen mu ga cewa mun yi aiki da shi abu na ƙarshe wanda zan tsaya akan shi na faɗi haƙoƙi guda biyu haƙi na farko na faɗi cewa haƙin me imani da shi haƙi na biyu haƙin karanta shi mun ji a ciki kuma na haɗa da haƙi na uku da ya kamata in faɗi shine haƙi na tadabburi haƙi na ƙarshe da dan tsaya da shi akan shi shine haƙul amali bi haƙi na aiki aiki da kara aiki da abin da muke koya na karatun alkur'ani bayan mun iya karatun ƙur'anin nan mun karanta shi mun yi tadabburinsa to ya kamata kuma a gan shi a cikin ayyukanmu jama'a ya kamata a ga alƙur'anin nan a cikin ayyukanmu ya kamata a gan shi a cikin ayyukanmu ya kamata in ni ɗalibin ƙur'ani ne wajen mu'amala da ni a ga ƙur'ani a ciki tafiyata a ga wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal ardi haunan a ga aiki da qur'ani a tafiyarka amma ustaz kana tafiya kana dalibin qur'ani kana tafiya kana shan rake a hanya kana tafiya kana cin gyada a hanya kana tafiya kana ɗiga murya kana ihu mafi muni ma a karama kalla kaga mata sun taso daga makarantar islamiyya da hijabi da niqabi amma suna tafiya sautin su yana tashi suna taɗi a hanya su yi dogon layi su tare muku hanya suna tafiya suna taɗi ana cikin tafiyan fa aka ba da abin dariya sai a tsaya ya ce ban mu kashe yar banza ana cikin tafiya mace la ilaha illallah da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene abu mafi alkhairi ga mace me yace Allah tarar rijala wala yara har rijalu kar maza su ganta katta ga maza amma kina tafiya ke saboda bayan ga qur'ani wata ga qur'anin fa a hannunta ta sa a jaka za a tsaya ana taɗin nan wata akan hanyar komawa gida daga makaranta za a yi gulman wacce a ce ta wacce ni na rasa mai ta gani a wajen busasshen mijin nan ta je ta aure shi ko kuma ka ji ko kuma a ce ka mijin wacce bayi da halacci daga duk soyayyen da ta nuna masa wai kara mata aure zai a to din ta mai soyayya sai kare kara an an ji dadin soyayya ne ma ke karawa ko yawwa ko kuma in an wahala amma dai bari in shiru kan ja makai na jangwami in ja makai na rigima na dai shiru haka to kaga ashe ana so a ga alqur'ani ustaz a cikin tafiyarka in za ka yi magana ana so a ga ayan wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan ana so a ga alqur'ani a cikin maganarka kar ka faɗi maganan banza kar ka yi ƙarya kar ka yi yaudara kar ka yi sata kar ka yi aikin banza in za ki fita daga gidanku ana so a ga ayan ya ayyuha annabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihinna min jalabibihin amma yanzu ka kalle mu nan gaba ɗaya ka gani kana ɗauko aya zaka ji sauti ya tashi an ƙarasa maka aya amma muna gama wannan wa'azin aka gama wannan dauran qur'anin sai kowa su aje ma MSS kayan su a nan wajen sai su tafi ina ma a ce MSS din za su iya kwashewa da yayi zama da sauki amma ba za su gani ba yai ku tara musu kayansu a nan sai ku kama hanyar ku tafi gidajenku saboda haka sai ka zo ka ga a karama kalla wacce ta zo dauran nan sai ka zo ka ganta bayan kun gama zuba mata ƙur'ani ta sha ƙur'ani ta sha laduban ƙur'ani sai ku gamu da ita a hanya ta fito kamar ferarren doya haka suke haka suke na taɓa faɗa ma wasu ɗalibai mata cewa in na hange ki a irin wannan shigan cewa zan yi Allah ka tsine mata albarka eh suka ce a'a ai kamata ya ce Allah ya shirye mu yace a'a mu umarnin annabi ce mana il'anuhunna fa innahunna annabi ya ce kuna ganin su ku tsine musu albarka dan yana so ki shiru sai in asaran wannan ladan ai tsine miki albarka ma lada ne ai amma saboda tsiya wallahi malam da idan ɗaliba ta yi shigan banza in ta ga malamin ƙwar'aninta saboda tana kunyin ya ganta wala guduwa za ta yi ta ɓuya amma yanzu zuwa ma za ta yi ta gaishe ka ta nuna maka wai ta fi tsare yanzu ba ta jin kunyanka zuwa za ta yi ta gaishe ka ko ka ganta saboda tsaban tsiya saboda ta raina malaminta ta yi wani hoto mummunan hoto sai ta turo masa wai wish me happy birthday show love and repost kai ne ba kake karanta mata yudinina alaihinna min jalabibihinna wai ta turo maka cewa ka sa wannan hoton a status wai ka taya ta happy birthday Allah ya tsine mu birthday albarka saboda haka dole mu sa alkur'anin nan a cikin aiki dolen dole mu sa ƙur'anin nan a cikin aiki saboda haka haƙƙi ne na alkur'ani mu zama muna sanya su a cikin a cikin aiki abu abdurrahman sulaimi yana cewa mu mun kasance mu ɗaliban sahabbai yace abinda suke koya mana shine sun kasance idza ta'allamu ashra ayatin lam yujawizuhunna ila al-ashr al-akhar hatta ya'malu bima fihinna min al-ilmi yace abinda suke koya mana shine su in suka koyi ayoyi goma ba sa karawa gaba sai sun yi aiki da waɗannan ayoyi guda goma aiki da ayoyi goman nan kuma shi zai sa kullun imaninka ya dinga karuwa innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanin wa ala rabbihim amma in ka dauki qur'anin kayi watsi da shi a banza to ta imani zai karu yace fa ta'allamna al-ilma wal amala jami'an sai muka koyi ilimi da aiki tare yace wa innahu sayarizu hadha al-qur'ana qaumun ba'dana yashrubu yashrabunahu ka shurbihimul ma yace bayan mun wuce akwai wanda za su zo su gaji qur'ani suna shan qur'ani yanda kasan suna shan ruwa in an in aka ce ya zubo da alkur'ani yadda ka san ana tuttudo da ruwa daga jarka kaga ba gosulu haka ruwan zai dinga zubowa haka zai zubo da alkur'ani zai bambance maka wannan ayan tana da mutashabihat a suratu yunus akwai irin ta a suratul an'am akwai irin ta a suratul kaza zai bambance maka wannan tana farkon suratul hajji wannan tana karshe wancan tana tsakiya wancan tana kaza zai iya bambance maka yi maka harjin kowace aya filla filla amma a cikin ayoyin da ya maka harjin su nan baya aiki da su yace la yujawizu hadha alqur'ana ha huna wa yad'u wa yad'u yadahu tahta hanakihi yace alqur'ani baya wuce nan din su baya wuce makogoro iya inda qur'ani yake tsayawa kenan saboda haka ku yi kokari mu zama muna aiki da wannan alqur'anin abinda zai zama mana cikamako akan wannan da zamu tattara shi gaba ɗaya dunkule duk abinda muka yi shine wani malami da yake rera makaranta ƙur'ani yana jan hankalin makarantar ƙur'ani ina so dukanku da kuka zo karatun ƙur'ani ku tsaya ku fahimci wannan da kyau yana cewa tuba liman hafizal kitaba bi sadrihi fabada wadi'an kan nujumi ta'allaqa yana cewa lale marhaba abin taya murna abin taya farin ciki ga wanda ya haddace ƙur'ani a zuciyansa ƙur'ani ya samu zama a zuciyansa da haka zai bayyana ya zama yana haske yadda ka san tauraro yadda ka san taurari yana haskakawa sai ce wata lahu fi junhi duja mutadabbiran waddam'u min bainil jufuni taraqraqa ya tashi cikin dare yana karatun ƙur'ani yana tadabburi hawaye yana zuba a idonsa ka tashi ka yi karatun ƙur'ani cikin dare ka yi kuka saboda tuna girman Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa cikin abun ban mamaki da na gani a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya tashi cikin dare zai yi sallah ya tashi yayi alula yayi sallah yayi sujjada yayi ta kuka yayi ta kuka bayan ya idar da sallah ne ce ya rasulullahi yanzu kai ne kake irin wannan kukan bayan kai kana da tabbacin gafara da aljanna in ma kai an yafe in za ka yi an yafe ya ce ke aisha saurara ki ji a wannan daren an saukar mun da wasu ayoyi wailul liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha duk wanda ya karanta wannan ayoyin bai tadabburi ba ya shiga bala'i wace aya wasu ayoyi ne inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin dole albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى آخر سورة آل عمران لا إله إلا الله mutane nawa ne suke karanta wannan ayan hankalinsu baya kaiwa kaima suna ta dariya abinsu suna ta ma dariya abinsu sun halaka haba haka ne afa min hadha alhadithi ta'jabu wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidu kana karanta qur'ani gashi Allah yana ce akwai wuta a lahira kai kuma kana dariya ana ce inna ladaina ankalan wajhima wada'a man za ghussatin wa azaban alima kana ta kekeshewa da dariya kai abinka kana ta dariya ana karanta bala'i da masifa da kata'i ana cewa ga can gidanku ya kama da gobara kana tafi kana yayi alhamdulillah haba jama'a daka sai yace wata mathalal qur'ana fi akhlaqihi sannan yayi kokari ya kwatanta alqur'ani wajen dabi'unsa ya zama mai gaskiya mai amana mai tsoron Allah ya sanya alqur'anin nan a cikin dabi'unsa wa fi'alihi fa bihi alfuadu ta'allaqa ayyukansa ya alakanta zuciyarsa da alkur'ani ya ce hazi sifatul hafizi na kitabahu haƙon fakun bi sifatihim mutakhallika wani ita ce siffofin makaranta alkur'ani don haka duk mai karatun ƙur'ani ya zama mai karabe zama mai irin wannan siffar ya ce ya hafiz alkur'ani rattil ayihi falkullu an littilawati mutlaka ya kai makarancin ƙur'ani ma da cin ƙur'ani ka dinga yawan tilawan ƙur'ani in ana karatun Qur'ani daga cin haƙƙin Qur'ani shine ku saurara ku shiru wai za quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun don da kaga ana karatun Qur'ani yana surutu to Qur'ani na bin shaki Qur'ani na bin shaki fal kullu ansit litilawati mutlaqa kowa ya shiru ya saurara makaratun Qur'ani yace ya hafizul Qur'ani lasta bihafizi ya kai makarancin Qur'ani sunanka bai cika alaramma ba hatta ta kuna lima hafizta mutabbiqa har sai ya zama duk abin da ka haddace shi nan ana ganin shi a cikin aikinka yake alaran miya har yanzu baki cika alaran miya ba matukar bakya a dabbaka abin da kika haddace na alkur'anin nan ga ayoyin nan akan ki amma kina zuwa yawon banza ga ayoyin nan akan ki amma kina zuwa gidan rawa ga ayoyin nan akan ki amma kina zuwa ladies party kina zuwa wajen dina kina cakuduwa da maza kina rawa ni dai akara makalla ina ganin ni abun kunya ne Allah ya hange ni da Qur'anin sa izu 60 a kaina misali kuma ya ganni a gidan rawa la ilaha illallah ina jin kunyar Allah Allah karka nuna mun wannan rana amin abun kunya ne abun inji kunyar Allah ne ya kamata ki ji kunyar Allah ya kamata ka ji kunyar Allah ga qur'ani akan ka idu 60 an jima in kan zuwa da aji kana karatu kana karanta qur'ani gaddan qariyan kama unzil amma in an zo wajen shedananci shi ma kana gaddan qariyan kama unzila shi ma kai ma shi kai ma eh ne a iskanci eh ne a a wannan akwai matsala ai akwai matsala duk inda kaji an ce wailul liman la ya'lamu to akwai dai wailul din kuma akwai kuma wailul liman alima thumma la ya'malu in ka ji an ce akwai bala'i in baka koya ba to in ka koya baka yi aiki da shi ba kuma nan yafi bala'i fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azam in baka sani ba ba musiba ne in ka sani musiban kuma tafi girma ma za yufiduka an tusamma hafiza wa kalamu rabbika fil fuadi tamazzaqa wace fa'ida ka samu din an ce kai alaramma ne bayan zuciyarka ma ta wulakanta qur'anin zuciyarka ma tana ganin qur'anin ba wani abu bane kana ganin ba komai bane ga kaga Qur'ani a zuciyarka amma ka tafi gidan rawa ga kaga Qur'ani a zuciyarka ka tafi gidan game ga kaga Qur'ani a zuciyarka kana shan taba ga Qur'ani a zuciyarki kina zuwa gidan banza kina zuwa gidan rawa kina zama ki gulma ga alqur'ani nan ya ummatil qur'anu hablu najatina fatamassiki bi'urahu kai la naghriqa walitajma'i hawla alkitabi shatatana hatta nuzila tatahuran wa tafarruqa walitaj'alihi muhkaman fi amrina wafiƙi bi wa'adillahi an ya ta haƙaƙa abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya mana albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya alqur'ani ya zama silin cetonmu Allah ya sa qur'ani ya cece mu duniya da lahira Allah ya mana albarka baki daya ina roƙon Allah madaukakin sarki wannan daura da aka gabatar na alkur'ani na wa- tsawon waɗannan kwanaki Allah ya sa albarka a ciki Allah ya nuna mana irin wannan zaman ya maimaita mana shi a gidan aljanna muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yadda muka zauna muka ji wannan haƙoƙin alkur'ani cikin nishadi da juna Allah ka sa mu yi nishadi mafi daɗi mafi girma a cikin gidan aljanna wannan ayoyin da muka karanta na azaba Allah ka tsare mu ayoyin nan da muka karanta na rahama da daɗin gidan aljanna da madaran aljanna da giyan aljanna da zuman aljanna muna roƙonka Allah ka nuna mana lokacin da zamu dinga zagayawa muna furbewa giya wanda bata bugarwa ka nuna mana wannan ranan ya ubangiji Allah ka sanya mu a cikin gidan aljanna ina roƙon Allah madaukakin sarki ya mana albarka baki daya wannan kungiya ta MSS Gombe Area Council Allah ya kara musu albarka Allah ya kara musu daukaka Allah ya kara musu daraja wannan gasa da ake shiri za a buga a fafutuka tsakanin jihohin arewa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara Allah ya ɗaukaka mu ya ba mu nasara to na rasa wanne ne ya ba mu nasaran ya ba mu can bauchi ne ko gombe Eh? ya ba mu can ne ko can ne Eh. amma amma ba son ƙasa addini ne saboda to Allah ya mana albarka baki daya eh da da Gwa- da Gombe da Bauchi duka ɗaya ne ina daukan zuwa Gombe kaman hau a caba ne tafi wata unguwa a cikin Bauchi baya bani wahala ne ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka Allah ya mana dacewa ya mana albarka baki daya yadda muka haɗu da ku a wannan waje muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya tara mu da ku a cikin gidan aljanna Allah ya sa mu shiga aljanna cikin rahama da jin daɗi mu shiga ina gaba kuna bina a baya Allah ya mana albarka baki daya Allah ya sanya mana alkhairi da albarka wayannan malaman da suke tsaye akan ku Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke da iyalai a cikin su Allah ya ba su ikon rike iyalansu cikin alkhairi waɗanda suke da ƴaƴa Allah ya ba su ikon tarbiyyantar da ƴaƴansu cikin alkhairi wanda suke kuma ƴan walladina ja'u min ba'dihim ƴan yawo habu habli muna roƙonka ya Allah su ma ka dago su daga wannan matake Allah ka dago su daga wannan matake Allah ka yi musu albarka baki da muna roƙonka ya Allah waɗannan matan da suka zo wannan dauran Allah ka sa duka kafin su bal nan wajen su samu mazajen aure a cikin nan kuma a cikin malaman wannan dauran ya ubangiji Allah ka hada su da mazajen aure cikin malaman wannan dauran me kuka ce amin ko a'a Allah ya mana albarka baki daya Allah ya sanya mana alkhairi ci rayuwar mu ya imam nan naga tuntun ya tsaya ya tsare ya ka- ya kasa muna roƙon Allah ya kara mishi albarka ya saka mishi da alkhairi wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya saka da alheri.
amin A yan uwa wato Allah madaukakin sarki ya yi wa ilimi wata ɗaukaka da daraja da bai yi wa kuɗi da mulki da sarauta ba.
Ali Agari Da kuɗi da mulki da sarauta ana iya karyansu. Amma ilimi daga cikin baiwar da Allah madaukakin sarki ya masa daga ka buɗu baki ka fara magana za a gane. Ba a karyan ilimi. da haka yan uwa masu albarka kamar yadda malam albani ya faɗa ɗazu ya faɗi alkhairi akan wannan bawan Allah yanzu dai ta bayyana mana duk bayanan da ya yi yana kawo hujja baya step ɗaya biyu sai kawo mana hujja kuma hujja a littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa masu girma wato Allah ya gama mana gata babban abin da ya kamata mu yi a yanzu mu nemi hanyar da za a yi mu samu tabbatuwa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi khudwatul hada yana karanta wata aya mai daraja da kima da albarka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih sayyidibi wa la tamutunna illa wa antum muslimun da haka babban abu shine ka samu tabbatuwa akan bin Allah ka samu tabbatuwa akan karatun alqur'ani mai girma da sauran abubuwa na addini abu na karshe yan uwa masu albarka dole ne ɗalibin ilimi ya sama wa kansa tsari da zai hada karatun addini da yadda zai rayu ya hada wa kansa wani tsari inda safe ne ko da rana ne a cikin 24 hours ka samu minti 20 ko awa biyu ko uku ka ware wannan na alkur'ani ka ware wannan yadda za a yi ka iya sallah ne Allah madaukakin sarki mana albarka datar da mu da a kira sallah insha Allah ta'ala bayan mun yi sallah za mu dawo mu ci gaba da muraja'a Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya biya mana bukatun mu da alkhairi Allah oh yau ba abinci ai